أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ne gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana da albarka rana asabar hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan babban masallaci na juma'a mai albarka cikin kandegar arsenal a gwayar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar ba don kuma ba sai da ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wannan kuma shi ne darasinmu na uku a wannan shekara a cikin wato tafsiri amma dangane da surar da muke ciki suratun nisa wato sura ta uku a jerin musahafi na alƙur'ani mai girma wato wannan shi ne darasinmu na shida a cikin wannan sura ta suratun nisa sannan kuma a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta tara ko ta goma aya ta goma za mu tashi a kan wannan aya kamar yadda aka sani wannan karatu na yana gabata ne ana gabatar da shi tsakanin wato bayan sallar tarawihi zuwa abin da lokaci ya bayar to ina kun ɗan yi tambayi a kai abin da ya sa na kawo wannan magana na ce muna yin karatu bayan sallar tarawih saboda akwai ɗan uwa daga ƙasar iran jiya ya yi karatu ya ga allah ma ya shan ruwa sai ke cewa mai shari'a ke gabatar da wannan karatu ne na ce to za a ya kamata a sadakar ka a ce allah ma a yi abadi da yake shan ruwa ya ce dawo ya abadi tare da wato yadda aka ga wani shehi da la'afar yana faɗa ruwa sai aka ce wai a yi kusan shehi shi ya daga madina yake a cikin ya sha ruwa sai zo cikin kuma mutane an gan shi yana shan ruwa da rana to allah rama dai ya sha ruwansa ne a lokacin da wato baki yake buɗe bayan sallar tarawihi suke fara tafsiri dan uwa mala abdulrazak na san kana bibiyar ku daga kasar iraq iraq iraki kasar saddam hussein to alaran maje ya sha wannan ruwa ne a lokacin da ya kamata ya sha shi ta yi sanin ba da rika bayani karatu da mu ya kasance a tsakanin bayan sallar tarawih zuwa yadda lokaci ya bayar da mu karatu na awa guda muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a Allah ma a ce mu tsaya a yayin goma za a kuma ƙara maimaita mana wannan aya saboda akwai karin bayani da ban kara ba ba sannan sai mu ci gaba Allah ya mana da tawfiki ya mana da jagoranci na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى lalle waɗannan waɗanda suke cin dukiyoyin marayu gulman ta hanya ta zalunci ba ta hanyar gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma kadai dai ya akulu na fi bukunin nara suna cin wuta a cikin cikin su ne wanda ya tsirau da sa'ira kuma da samu za su shiga cikin wutar sa'ira Allah ya nan kai kun ga ba wai su dukiyar maraya ba duk wata dukiya da ba ta halarta Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta Allah ya ce cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al fukkar li ta'kulu fariqan min amwal an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah ya ce kada ku ci dukiya dukiyar da ke tsakaninku da juna ku ci ta ta hanyar haram ba ta hanyar gaskiya ba shi ne wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku a tsakanin ta hanyar da ba gaskiya ba ta hanyar wato rashuwa ko kwace ko sata ko dubara duk hanyar da Allah bai halatta a dukiya ba haramu ne mutum ya dukiya ta wannan bangaren وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس كنا مرتبيك فيها إذا أدرسوا كنت كذيك وأبوكا يهي كريا أكاري كريا أدني كريا تدك وانا الله سبحانه وتعالى يا حرم كو أباوة الكاري كو أباوة الحكومة dan ta koye ka kare gaskiya in gane ko ta wato ta danne gaskiya ta kare kariya duka wannan asu abuwa da za su bi bawal to kaga wannan aya am ce sai kuma ga ta inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama wa zulman inna la ya'kuluna fi butuniha a wata aya da za mu zo mu sadda nan gaba kaɗan a cikin suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kun ga ko illa takuna bid'atan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kudu bilai kada ku ci dukiyar da dukiyar ku a tsakanin ku ta hanyar da ba gaskiya ba sai dai ya kasance kasuwanci ne wanda kuka kulla shi kun gane ko idan wanda yake da haramun ne cin dukiya wanda take ba ta gaskiya ba ko ta wani hali shi yasa malam ya hana yake cewa wal akwa akwa amwalin nasu bi ghairi sayyidina da cin dukiyoyin mutane ba tare da daɗin rai ba duk yadda za ka yi samu suke ba ka kuɗi in dai ba shi ya su ba ya zama wato akili amwalin da su dirai da kuɗi na ta hanyar wasu takardun kare sun daɗe sun ki wucewa ita ce har yanzu ba su wuce ba kun gane ko sai ka ɗan ajiye wani abu sai su wuce duka wannan haramun ne rushewa ne Allah subhanahu wa ta'ala a harshen manzo sallallahu alaihi wasallam nan ya tsine yace Allah la'ana Allah rashi wal tashi au kama qala alayhi salatu wasalam Allah ya tsine mu ne cin rashawa da bai karɓar rashawa sai dai ba yadda ka iya ga haƙƙin ka kana gani za a tushe ba ka haka dai ka haƙura ka bayar da haƙƙin ka to amma ba da wato kana so ba in dai ka yi dan kana so ne kai ma ka wata hanya da ba za ka biya kuɗin ƙasa ba je hanyar da za ka kwato kirki wanda ya zama haram Allah na sani to sai kuma gashi aya ta keɓance maraya ta kuma duk wanda ba ya shuka maraya da halin da zai kasance waccan aya am ce wanda kuma khas an gane ko tana magana akan maraya Allah ya nuna sani da shi dukiyoyin maraya to za mu karanto wani hadisi al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa wato hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa ita قال أبي هريرة يشوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي ما زال إرادة أن شاء الله سبحانه وتعالى بريش يا شيء اجتنبوا اجتنبوا سبع الموبقات كن يتنسي واتو أبا عليه دا بقي ما حلقا saboda munanan ayyuka na suke suna halakar da wanda ya aikata kila sai sahabai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah wa ma hunna wani irin ayyuka ne guda bakwai masu halakarwa a sanar da musu don mu guje musu don mu tsere mu nisanta da gabar ƙara sai a ɗan sallah da suna baki al'ashirku billah na farko shi ne shirka ga Allah kaga shirka ga Allah shi ne mafi girman sako da za a saba ma Allah Allah ya hana tsari da shirka domin shi yana harta wa mutum shiga aljanna har abada in mutum ya mutu da tuba ba yana aikata sannan ba za mu ya ce na biyu wasu da yin sihiri shi ma ɗan uwan ɗaya shirka ga Allah wato kafirci sannan sihiri shi ma kafirci ne da zaman kanka Allah ya nan tsaye sai na uku wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq na uku shine da kisa da kisa rai wacce Allah ya haramta a kashe ta idan duk ran da za a kashe ba tare da haƙƙin a kashe ta ba ba ta yi wani abu na haji ba ba ta yaƙi addini ba kun gane ko wani hukunci na Allah bai tsaye a kansa ba kuma mutum ya je ya ta'addanci ne mata kisan gilla ko kisa na zalunci kun gane ko to wannan shi ma na daga cikin manya-manyan laifuka masu harakarwa Allah ya nuna na uku ke ko sai na uku wa aka da riba da cin riba shi ne ga mutum riba kun gane tare da can da ko mun karanta ayoyi da suke tsananta a kan da Allah ya mada sai musiba kawai ta riba ta isa ta sa a halakar da mu alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi karancin zunubi cikin riba shi ne inda za a kwatanta shi a gwada shi da wani abu kamar mutum ya je ya kwanta da mahaifiyarsa ya zina da mahaifiyarsa shi ne karamin laifi a harkar riba Allah ya tsine mai ci da mai rubutawa da mai shaida a kanta ka ga wannan ai musiba ce Allah ya mana can Allah ya ce idan ba za ku bar sirri ba ku shirya yaƙi da Allah Allah ya mana can kuɗi ke na gaba kun ga saboda yahuda suna kin musulmai yau sai su zo da ita har su canza mata suna sai ka dana ce mata fa'ida wai wai wai ce fa'ida in tarasko in tere Allah ya tsare to duk wani suna da aka canza ma wato abu suna ba zai mai tasiri ba an ya fara shi ba gaskiya ba ne ba ko Allah ya nan tsari na biyar daga cikin waɗannan abubuwa masu halakarwa wa akil mali da fi da cin dukiyar maraya muhalli shafi ko cikin aya to cin dukiyar maraya ta ma tana halakarwa Allah ya nan tsari jiya mun yi bayani sannan na shida wata wani yau ba za mun gane ko da juyawa ka gudu a wurin yaki an tafi jihadi wato maimakon ka zama namiji ka tsaya tsayin daka sai ka gudu to wannan shi ma babban laifi ne haramun ne yana halakar da mutum mutum kenan idan ya an fita jihadi in dai ba mutanen da su ɗauka kamar yadda in ba su yi yawa yadda ba za ka iya da su ba bai halatta ka juya da su ba bai halatta musulmi ya juya mutum biyu kamar yadda duk girman su duk iya yaƙi sun gane ko domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce duk musulmi guda ya fi karu goma aka zo daga baya aka tauki ko ba haka ba da bai halatta ba malamai suka ce mutum a fagen yaƙi kafin yi musulmi ya wuce ya wuce musu to wannan shi ma laifi ne wanda yake babba sai na bakwai na ƙarshe wa qabtu al-muhsanat al-mu'minat wa fasilat da yin kasafi yin sharri ko shaidi bari da haka da yi wa wato macen da take kwakwari mumina wacce ta gaba da ba ba da san me ake cewa ba a yada cewa a mata sharri a ce ita mazinaciya ce a mata karya kamar yadda munafukai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi wa nana Aisha Allah ya kara mata duk mutumin da zai je kawai saboda tsana wani ma ba sai ya ga mu'mina da sa hijabi da rikabi sai shi kare duk rikabi kan kai yake a yesu masu rikabi na aiki suke zuwa kai kana da tabbas ka tabbatar ka ga ka ga to kai ka da shi ka tabbatar ba kai ba masu sharri ka ce ga kan mazinaciya ce ba ka da tabbas wannan shi ma yana daga cikin abubuwa masu halakarwa Allah ya mana tsari ko da mutum ya ga mutane suna zina iri ya gani tabbas in ba mu shegu guda ba ya je ya faɗa wa hukuma ba in ba a samu hudu sun faɗi irin abin da ya gani ba shi sai ya mai gudana dauce gudana wanda ya gani tamanin da tamanin da dalda ijma duk wanda ya yi kasafi idan aka zo mutum uku suka ce eh haka ne gashi nan kowanne ya ce ya gani sirri da tafarya na hudu sai ya ce shi ne da ya fi ya gan su tsara kuma ya gan su duk komai ya gani amma dai bai gan su suna yin ba to duka uku nan sai an kula da su saboda shari'a ta kare mutunci ake so shi yasa ba taɓa kama masu laifin zinar da shaida ba tun lokacin manzon Allah ayyar sallallahu alaihi wasallam wanda da aka yi wa hukuncin da zuwa suka suka ce su yi saboda imani musan imani ya kai imani mutum shi ke kawo kansa shi to ya yi ne wannan kuma shi ne duba na gaskiya in ya faɗa ya yi ya kai masa haji wannan haji ya zama fasara gare shi amma kai ka ka zo ya zo ka ce ga ta kawo zai na shaida abu ne wanda ku kai ne kai ka gano me ya kai ka haka ne kai ku nawa ku je ku gani kun ba sai aka zuwa kwa Allah ya tsare ma duk tsoron Allah duk masu aika da dai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su bari Allah ya nuna wannan kenan shine hadisi wato wanda Imam Bukhari ya rubuto shi haka Imam Muslim ya rubuto shi a cikin littattafan su sai abu kaɗan da za mu ƙara wannan aya kusan ita ce aya ta ƙarshe a cikin jerin wato ayoyin da muka karanta ji amma mai da ta zan mu kawo wannan bayani idan dai a kula shi dukiya a raya ba karamin matsala da ke jawo ba akwai ahkam dangane da wannan darasi da muka yi masu yawa amma wasu mun gabatar da bayanan ba sai mun yi su ba kawai za mu ɗauki duk abubuwa guda biyu a cikin ayoyi matsaloli guda da saboda mahimmanci a hukunci na uku da na hudu su ne na karshe dama a kan hudu ya fito na matsala biyu duka mun yi su a karatu wanda kuma ba za a karatu shi ne ya ake yi da amfafe a su faha a ba ya ake yi da wawaye Allah ce wala su su faha a ba da kuma ita ce ayar da ta farko ko to abin yi bayani maganganun malamai mun kawo sannan abu na biyu shi ne hali yin mutum alifafi alifafi shi za a kwace a rike dukiya a hana muwawa dukiyarsa a kibashi wannan shi ma mun yi bayani da maganganun malamai ko to yanzu abin da nake ganin bukara guda biyu kawai su kusa hukunci hali yin mutum alifafi shin ana dutse dukiyar mutumin da yake babba ne wata kuma ya kai shekara hamsin a ji ba shi dukiyarsa saboda ya shiga cikin wawaye to shi ne ya kamata mu kawo maganganu sai na ƙarshe shi ne wato aljuba ku ne sabili am ya akulu ma da yadi kenan aljuba ku ne wasi an ya akula ma da yadi shin za a halartawa wanda ake mawasiya ya rike yara ya rage su su waɗannan marashin za a ba shi dama a halatta masa ya ci wato duke waɗannan marashin shi makarkashin wa man kana zaniya salyarsa mun kawo gaya a kasa ma na karanta a cikin ahkam ɗin na akwai su bayanai masu mahimmanci da za mu kawo wanda suke nuna a yi tsantsaye da dukiyar mara shi yasa za mu karanta masalolin guda biyu ta farko mu fara da ita jumhur malamai kun gane ko sun tafi akan cewa babba daga cikin mutane idan ya farko baya iya wato sarrafa dukiyarsa ta hanya ne to ana ba shi dukiyarsa a yake masa kun gane ko wannan shi ne maganganun jumhurin malamai kun gane ko sun tafi akan wannan matsala shi ma zai zama kamar yawo kun gane ko كما يكتب على الصغير إذا كان صفيها إذا وفش ما في رواني وذهب أبو حنيفة ما ما أبو حنيفة يتقى مجنون من قال يقول شيء أبو حنيفة هيك تشوا إذا هل من كان الجماعة يتي أبو حنيفة يتي إلا أن بلغ خمسة وعشرين سنة إذا كان يتقون شكرا الشبن الذي يقول شيبا فذاء فاتمة سودا وواني ko da za a iya kusan da shi da zuciyar ta kura ba shi zuciyar amma ta ya saba wa zunubi kuma maganar ta ta saba wa abin da yake na daidai Allah ya masa ma in gane ko shi ya ce sawa kana rashidan ya kasance kireye da shi wannan babban mutum da zuwa nan ko tsohon nan haubayin rashi ko bai kasance mutum kintsatsi ba ko za a bashi cikin sadaka kai ko da gaske ya kai shekara ashirin da biyar shi a wurin abuwa shi amma ba da ɗaiɗin ko mafiya yawa su imam malik da sauransu suka suka ce a in dai da shi ba bai iya suka suke ya tsara ba da ya dace ba ba za a ba shi dukiya sai kawo maganar Allah ba ko kuri ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya mufassir kuma yana da littafin sa da tafsiri yace waktarafu ilhadri alal kabir sun yi sabani malamai wajen wato rike dukiya ta babban mutum faqala malik wal jumhur sai imam malik da jumhur malamai mafiya yawa jumhur fuqaha malaman fiqh mafiya yawa suka ce yuzau alaihi ana rike dukiyar wato mutum babban in dai bai samu shirya ba in dai bai iya mallaka bai iya tasarrufi mai kyau a dukiyarsa ba imam malik da sauran jumhur malamai wa qala abu hanifa imam qurtubi yace amma abu hanifa sai ce la yuzau ala ala alaman balaga aqlan illa an yakuna muftidan imani kaga shi ba kenan ya wuce magana yace ba a wato duka dukiyar mutumin da ya kai wato shekarun hankali kaga da ya kai shekara ashirin da daya ya kai shekarun hankali ko yace illa illa da take nuna illa tana istisna ne duk dogaciya take kawo tana dogace bance ko da zai yanga ce mutanen da zambari sun zo tafsiri sai ne malam Musa ne ne ba ka ga cikin zawarwar magana ba duka ba ne ko ba haka ba imamu kurtubi sai ce imamu abu hanifa sai ce ana rike dukiyar ba a rike dukiyar babban mutum mutumin da ya kai shekara ashirin da biyar sai kuma ce sai dai in ya kasance wato mufsidan limani yana farna da dukiyarsa to ka ga wannan magana ke da zawo shi kun gane ko fa'ida kana kadalika da imam abu hanifa ce idan ko lamarin ya kasance kamar yadda ya yi haka to mana a min taslimin bari ilayhi an hana a sallama masa dukiya idan babba ko da ya ya fara furfura in dai da iya rika dukiya bai san yadda zai sarrafa ta ba zai je ya banna da ita zai wulakantar da ita to za a rike masa har sai ya samu shirya kamar yadda za a rike wa karamin yaro حتى يبلغ خمسين خمسة وعشرين أمانا نعم غير فمشي حتى سياق الشكرة عشرين دجر سيأتي فإذا بلغها إذا لك الشكرة عشرين دجر سلم إليه من كل الحق kawai za a ba shi fitarsa a kowane hali ya ce sawa a kana mufsidan ya kasance mai tsarna ne a wurin mufsidan ko kuma ba mai tsarna ba ya asila buya fi jadda kun ji dalilinsa ya ce domin shi a wannan lokacin ya kasance ya kai matsayin ya zama kaka waye ya ga mutu ya taɓa ganin ɗan shekara a cikin da ya zama kaka amma za ba ta abu hanyar suka ce mutumin da ya kai shekara 25 yana iya zama kakan wani ka ta ba ta shekara 25 da jika eh to shi abu hanyar suka ce domin duk wanda ya kai shekara 25 ya zama kaka shi ya sa duk mutumin da kai zama kaka mai jika ko kai hankali ya ce hankali shi wannan fasar ya kawo ce ya annahu gane ko ya ce la'annahu yasiru jaddan domin ya yanzu fa ya zama kaya ya ce wa ana afsahi sai imam abu ya ce ni ko ina jin kunya an aka jura alaman yuslihu an yakuna jaddan ina jin kunya duka kudin dukiyar wanda ya inganta ya zama to kaka shi a wurin shi kan shekara ashirin da biyar yana ya zama kaka ni dai ina mai ma da Allah ya taɓa gani ɗan shekara ashirin da biyar ba mu kuma ganin malam da ba amma ni dai ba taɓa gani ba in gane ko kuma zai iya yi ba yanzu kan mutanen yankin ƙasar filibin da aka ɗan shekara goma sha shida ya yi aure mun yi karatu tare da su ka ga yaro ɗan ƙarami wanda zai kowa ya bai da shi a yana da ɗa wallahi ni ya yi wanda har kusan ba shekara goma sha biyar ya ce min ya yi kuma ya zo duk ko kafin ka ga ya kai shekara ashirin da ɗauki in mace ya fara haifa ka zo shekara ashirin da biyar ɗin nan zai iya yi auren da ita mun gane ko kan dai shekara talatin da sha Allah shi ma na ya zama dai kaka ko ba haka bane ba to irin wayannan kalle yankin su za su iya sa za a iya a ci karo da wanda ta shekara ba a cikin da sun kuma ya zama to wannan shi ne dalilin da ya sa abu hanifa ya ce kawai in dai ya kai shekara ashirin da biyar a ba shi dukiyarsa ya rike amma malam shek muhammad muhammad ali sabuni mai wannan littafi na rawa'ihul bayan hadis ayatul ahkam da ko tafsir ayatul ahkam babban malami ne na kasar saudiya ya rayu a wato makka a jami'a ta kuliyar shari'a za mu zo mu kara bayani a kansa akwai littafi da muka gwada shi shi ya ce a kuru ina cewa afsahimu abin da ya fi inganci ba za a bai laifi abin da manyan malamai mafiya yawa suka tafi a kai su ma malik da sauran malaman da cewa kada a bawa ko da ya kai shekara hamsin kada a bashi dukiyarsa in dai ba su samu shiruwa ba in gane ko domin zai je ya da ita wa kuwa mazhabu sahibai abi hanifa kun gane ko kuma wannan shine mazhabi shi kansa abu hanifa yana da ɗalibai manya guda biyu za su gana cewa sahibai abi hanifa ko da wa da waye ɗaliban abu hanifa ne manyan malamai na farko su shi ne muhammad bin hassan na biyu kuma shi ne abu yusuf kun gane ko to wannan muhammad bin hassan cikin ɗaliban abu hanifa da kuma abu yusuf sun tafi a kan ra'ayin jumhurin malamai ba su bi malamin su ba kun gane ko domin malamin duk yadda malamin ya kai malamin ba ma'asumi ba ne abin da dai ba a so shi ne a kafa rashin kunya ko kuma a aki yi masa addu'a lokacin da aka ce malam ya yi in dai istihadi to kamar an masa addu'a Allah ya tabbatar masa da ladan su gada domin maza Allah ya tabbatar da cewa duk da istihadi mai kokari wajen ya gano daidai to in ya dace da wannan daidai yana da lada na biyu idan bai dace ba kuma yana da lada guda saboda ya yi kokari to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa da Imam Abu Hanifa wannan lada na kokari da yi na fitar da hukunci amma kun ji sa manyan ɗaliban da guda biyu Muhammad bin Hassan da Abu Yusuf kuma ba su tafi akan ra'ayin sa ba sun tafi akan ra'ayin jumhur su Imam Malik da sauran malaman fitu ba da idan kawo waɗannan maganganu ba tare da mun fata lokaci ba a ƙarshe dai ya kawo dalilan ya kara aska da shi ma yana tare da waɗannan malamai yanzu ba tare da abu hanifa ba Allah ya masa sai hukunci na ƙarshe da za mu kawo shi ne hukuncin wato shi yana halarta ga wanda aka yi wasiya ya kula da maraya ya ci dukiyar maraya saboda talauci kun ga Allah ya ce wa man kana fakira wa man kana zaliyan falyasa wa man kana fakira falyakul bil ma'ruf to anan wannan aya ita ma an samu sabani malam kuma da yawan su sun taba akan cewa ko da shi fakiri ne talaka ne ka in dai ma ya ci dukiyar to sai kamar a matsayin bashi ya ci ta abin da ya sa na dawo kun ga na yi karatun da cin in yana da talauci yana iya ci to da yawan su suka ba a can da raga na karanta malaman nan su yawa sun ce ko da talaka ne in ya ci in da ya samu sai ya ja a matsayin bashi da sai daga to ya kamata a ƙara samu alƙarfi ba da ce dalla ƙaunahu da ala faɗin Allah maɗaukakin sarki yana wuri da Allah ya ce man kana zaniya falyasa fi ko man kana fakira falyakun bil ma'ruf yace ala annal annal wasi cewa lallai shi ne wanda aka yi wasiya ya kula da maraya an ya ako da min malin da ci yana iya ci ya ci daga dukiyar maraya idan ka ka tsakiran idan ya kasance talaka mun gane ko bibi idarin hajjati mun gane ko bibi idarin hajja wato gwangwanan bukata min gairi israfi ba tare da farna ba amma wa iba idan kana ganiya amma ya kasance mawadaci وجب عليها أن يتعظم المالية ويا مواجه يكاد كسر الرزق المرأة ويقنع بما رزقه الله من الغنى يقوم وداتا عبد الله يراشنا وداتا كان يشوك المرأة ما التي واتفق العلماء على جواز أخذ قدر الكفاية بالمعروف عند الحاجة أما ما لدي فكرة بقى يسا ثاني بقى دنكلي دا واتو talaka wanda yake kula da maraya yana iya ya ɗauki dukiyar maraya ya amfani da ita gwargwaron bukata duka sun yarda ila da suka samu saɓani cewa a matsayin ne za su ɗauki wannan dukiyar a matsayin halal sun ci shi kenan a'a wasu ka ce a'a idan mutum ya ci to ya ci kamar bashi mun gane ko suka ce ki ranta digar samu sai ya dawo da ita to a nan ne saba ne kuma abu mamaki mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wato kamar bashi za ku ci ya ce waktarar mu har har alayhi dara idan aisara sai suka yi saba cewa wai idan ya ci dukiyar maraya shin yana nan a matsayin bashi idan Allah ya wadata shi zai dawo da ita ko ba zai dawo da ita ba fa kana hada mithlun ujur wasu suka ce ai wannan ya kasance kamar akwai salam ba ko wasu daga cikin suka da akan cewa ila annahu la zamana alayhi babu zancen bashi tunda Allah ya ce man kana ganiyan man kana taqiyan فليعقل بالمعروف لا ضمان عليه باب باجي لأن الله تعالى لما الله تبتسي أباح له الأكل بالمعروف ألا يا حالة تعرف في سيدة يوم تدعوتي بطرد والمبذرة فكان هذا مثل الأجر أجرة وأن يعتقد تلك مقتل ما يكفيني وأن ولا أي لأن يعتقد أن أي شيء باش سكتي ولا مبارك وهذا موجود عن الإمام أحمد رحمه الله ولا كما أسمى لما ذهب الإمام أحمد يا ذلك ما ذهب الأحناف أبو حنيفة الإمام أحمد السنة والجماعة كل يمكن السعودية للخليفة سنة فيها أكم وما ذهب الإمام أحمد الله يدعم في الكتاب في رسول سنة قال إذا wanda ya tafiye da shi ya ci dukiyar maraya in dai a bisa kyautata da ba za ta zanto bashi gare shi ba amma wa zahbal akaruna sauran malamai sun tafi su ne kuma suka fi yawa ila wukudu da na izar tadarru wato wa tadarru bima ruya kuma sauran malamai kuma mafiya yawa sun tafi akan cewa wajibi ne ya dawo da wannan dukiyar kun gane ko duk ran da Allah ya bashi واستدلوا بما روي عمر سكي بعد دليل أبسا أبدا كبرت لغا سيدنا عمر الله يقارى مسيدا سيدنا عمر يقارى مغانا يكتشى شي ينا غني شروع أكار فرسا وتدوك يمرايا أمتأين kamar in mutum ya ne wato ya rasu ya ci amma dole ne ya dawo da ita lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi kun gane ko ya ce zai ci idan ya bukatu amma duk da ya samu kuma zai dawo masa da ita a matsayin bashi wannan magana sai na kuma ce suka kawo da ni kun gane ko wa kala hanafiya amma maza ba ta imam abu abu hanifa suka ce a cikin abin da imam jassas malam tafsirin da ya kawo ya ce ana la ya la ya ala sabilil fard su ba su ɗauke shi a matsayin bashi ba ولا على سبيل الابتداء سواء كان غنيا او فقيرا suna ganin shi kawai a matsayin wato idan mutum ya ci Allah ne ya rasa mafi ci wa hadattu bi umumil aya suka ba da hujja da wato umumin aya wa atu wa atu ya sha ma amwalahu in gane ko innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama wa dhulman da sauran dai ayoyin da suka kawo amma da Allah ce wala ta abudu amwalakum bainakum bil batil ka ci duk wannan an haramta a cikin kiyaye da barna amma wannan wanda yake amma tsayin yaki da su yana mai bukata to shi wannan Allah ne ya halatta masa shi amma dai jumhur suka tafi akan cewa a duk wanda ya ci dukiyar maraya wato ko da a matsayin talaka da shi to duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gode masa dole ya dawo da ita domin kamar bashi in ga ko suka ce kamar bashi sannan shi cikin sahabai abdullahi bin abbas allah ya kara masa ita ya ce inda wukara wa man kana fakira kadai ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kana fakira shi abu da ya ce ayar ma نسختها إلا الذين يأكلون أموالهم أقول عبد الله بن عباس كتشي آية كم كتبتها تتشنى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تاتي آية الله يكتشفها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف kenan ka ga har a cikin sahabbai suna ganin cewa bai halatta komai da lokacin da ka ci dukiyar maraya kaga inda ibn abbas suna maganin ma ayat shafafiya ce an shafe ta amma magana mafi inganci ayat tana nan tana aiki sai dai mu ce malamai sun turin jaya akan duk wanda ya ci dukiyar maraya idan Allah ya wadata shi kai ba sai dai ya mutu Allah ya wadata shi idan ya mutu Allah ya wadata shi ba to shi kenan ya yi amma da zan da ya samu ya dawo da ita wannan shi ne abin da suka faɗa wa mawa ma da ya ce a tarje imam muhammad ali swahuli yake cewa abin da za mu rajjaha shi ne wa kadar rajjaha tsabari shakul mufassirun ga ko shakul mufassirina imam tsabari ya ya rajja alqawl al-awwal magana ta farko ita ce maganar malaman da suka ce kamar bashi kun ga shi ma shi ne shugaban malaman tafsiri yace wa kuwa wa kuwa jawabul akli ala wajhi al-istiqrar shine halaccin talaka ya ci dukiyar maraya in ya ci da kuke ci amma a matsayin bashi kun gane ko a matsayin bashi har ku fara sai da shi imam imam kabar ya ce wa aula wa aula al-aqwal fi dhalika bis-sawab qawli man kana mafificin magana wacce ta fi dacewa da daidai shi ne faɗin wanda ya ce bari ya akuli bil ma'ruf wato ya shirya a bisa hanya wacce ta kyautata ya ce al-murad al-akul mal yati inda darura shi ne cin dukiyar maraya a bisa larura wal hadith ilai da kuma bukatuwa zuwa gare ka ala wajhi istiqrar a bisa fuska ta wacce ngane ko shi ma ya tafi aka rance ngane ko min fa amma ala ghairi zalika alwajh ma da imam imam shaykh al-mufaddil imam kabar yace amma a bisa fuskar da ba haka ba yace fa ghairu jaiz wannan bai halatta ba fa ghairu jaiz lahu aslu in dai ba a fuskar in ya samu zai dawo da ita ba ba a fuskar rance ba to yace bai halatta ba gani ya ci wannan dukiya mara abin sabu ya ce a kuma ina cewa wala Allah hada al-qawl kaga shi ma sai da cewa Allah wala Allah idan ma da suke sabani aka zuba din to kai da sai kai ka ce to Allah ya fishe mu ka duba abin da zuciyarka za ta musu kawai ka dauka Allah ya kuma sun zuciya amma ki cika ne musu an ta kun sauki kun sauki yana kashe zuciya ka ban to zuciya ka zama mara imani a kai ma kai tsarki ka dauki cewa ka dauki mata wannan mutum cewa in ka cikin mara duk wanda Allah ya sa ka samu za ka dawo da shi a matsayin bashi ko ba haka ba ya ce wala Allah hadal qawl arjahu ka iya zuwa wannan wannan magana ta malaman nan ta jumhur cewa dukkan mara ko da kana halin talauci in kaci a matsayin bashi kaci ya ce ta iya zuwa ya kaci kun gane ko ya annahu ajma bayanan domin ta hada tsakanin nasoshin ba ka ce ba kai aiki da wa mai kara da cewa shari'a kun bin ba an yi aiki da ita ai an ci da ko to amma ne in Allah ya wadata za a dawo da ita ka kai aiki da aya yace to ka kai aiki da na soshi da kuma abin da aka musu aljamu auda min al-tawjih a hada ayoyi da nasoshi ayi ayi aiki da su shi yafi a watsar da wani magana a rasuwata in gane a hada maganganu a yi aiki da su ya a watsar da ɗaya a wata idan wanda suka ce ba za a ci ba ba a magana su ba domin Allah ya ce a ci ka ga in ka ci ka ga umarnin Allah a matsayin ka na ne fakiri wanda ya bukatu sannan sai aka yi saɓanci in an ci ba za a ja ko ba za a ja ba lokacin da wadata ta ce to a nan ne saɓanci sai ci kawai ka ɗauki za ka duk wanda Allah ya warware za a dawo da zuciya ka ga wanda shi ya fi kun gane ko ya ce wallahu a'lam kuma muna cewa wallahu a'lam Allah shi ne mai wannan ayoyi abin da suke shigar da mu ga su kuma haka ma ku ci su ilai a yakin kan ayoyin nan da muka karanta sun ce guda biyar ko guda biyar a wani ya da ka wala su suna ayoyi biyar ɗin da muka karanta daga ranar da muka fara tafsiri zuwa yau eh yace abin da ayoyin da suke shiryawa akwai wujubul hadu ala tafihi ala sufaha hatta ya tabayyana rushduhum wa islamihim bi amwalihim wa a duke dukiya a hana wa wawaye dukiya su har sai sun samu wato shiriya sun zango masu wato tafarki kyakkyawa da dukiyarsu abu na biyu da suke koyar da suke koyar da wannan abu shine ciyarwa kun gane ko ciyar ciyar da dukiyar wanda aka rike ba dukiyarsa ka a bashi da yunwa kun gane ko a ce ga yaro an fito an ban masa dukiya amma ka rike gan shi da yagaggiyar riga kun gane ko in ba ba ka da shi kai da za ka rike rike shi to ka yi mai da dukiyarsa wasu ma Allah ya ce ko kada a dinga ganin shi yana bin yunwa har yana zuwa gida don mutane kwanci kun ba ka iya ci da shi fiye da shi a cikin dukiyarsa ka ci ba ka da shi kun gane ko duk da dukiyar tana hannunka da wasa'ilin nufa duk wani abu da yake bukata har da karatu ne har da kiyaye mutuncinsa da lafiyarsa ka je da lafiya ka ɗiba a kuɗinsa ka kai shi wato a duba shi saboda ana fiye dukiyar ne kun gane ko abu na uku da waɗannan ayoyi ke koyar da mu shine ittiba hal aisha inda buluri inda buluri qabla taslimihim al-amwal bi ma'rifati dalail al-rushd wa jarraba wa da za a yi wa waɗanda suke marayu a lokacin da ake ganin sun balaga mun gane ku sun kai lokacin aure ko ba haka ba Allah ya ce wa fitan biya ta hatta idza balagu nikaha فإن عرفتم منه رشدا فاصبروا إليهم أموالهم to za a jarraba a gwada kamar yadda muka kawo muka ce a bashi wata a bashin kuɗin a ga ya ce ya iya ya iya kasuwanci zai iya kula da dukiya sannan kafin a bashi abu na na gaba na su da waɗanda ayoyi suke shiryarwa kun gane ko da ruratin ishihar da ruratin ishihar inda taslimin ya sama amma da mutaccen الشهود والإنكار ولهوغا كافنيا lokacin da za ka ba da dukiya ko ka ba da dukiya da maraya ka kafa shaida ka kafa shaida wanda zai tabbatar ka ba da dukiya saboda kada wata rana matsala ta taso shi wannan yaro da aka ba shi dukiya sai ce kuma bayan sarrafa ce ce sai kuma ai da mun ce ba gaba ɗaya ka ba shi ba ko kuma ga yadda aka ga yadda aka saboda in akwai shaida shi ke na ba da ba matsala kada yi maka sai abu na gaba da ayoyin suke karantarwa shine tafrirul islam limabda al-jirar wato tabbatar da musulunci dangane da sanya gado ya sanya shi haƙƙi ne ga maza da mata mun karanta aya ko wacce take cewa للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو ترك نصيبا موصولا مسلم يا ذا تفرد تجارب ماذا لماذا وأن الإياه لا تبني لأنواع sannan wajabcin kyautatawa mun gane ko marayu wajabcin kyautatawa marayu ga wanda ya ci wasiya ya yi kokari ya kare mutuncin wannan wasiya kan a tozartar da marayu kai ma an kamu kai ma Allah ya jarrabe ka a wulakanta naka marayu wal yaqtal ladina yusrafu min qalbihim dhurriyatan du'afa khafu alayhi falyattaqullah wal yaqulu qawla sadida nukuda ta karshe mun gane ko wato dangane da wannan ayoyi abin da suke karantarwa shi ne al-ihtida mun gane على على الإهدى على على على الأموال هو على أموال الإهدى على أموال اليتامى من الكبائر التي تجر عذاب النار الله يمنع آية تكفي الله يكفي أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ما ليس الاعتداء وتكفي إياك تأدنت ala amwali yatama a bisa dukiyar marayu minal kabari yana da cikin manya manyan laifuka zunubi babba wanda Allah yake azabtar da mutum in ya aikata shi kun gane ko idan ya aikata shi tujabu يوجب عذاب النار كان وجبت عذاب da mutum da wuta Allah ya ce zai ci kamar wuta a cikin sa wato wuta ce yake ci a cikin sa Allah ya mana tsari wannan su ne karshen hukunce hukunce na wannan ayi sai mu je aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم Allah na yi wasiki a cikin sha'anin kayan mun gane ko Allah ya ce ne zaka yi bisu haddin sosai idan Allah da kansa ya wasiya ga bayansa idan sun mutu sun bar dukiya ga yadda za a yi ma'aya mun gane ko tare da cewa wasiya kun ga mutane Allah ya sanya su yi wasiya wato ga junansu ko ba haka ba uba yana da tausayi ga 'ya'yansa shi yasa yake so ya tsara musu dukiya har ya musu su ko ba haka ba uba ne tausayi to wannan dan Allah ya nuna maka duk tausayinka ya yi ka tausayi to Allah da kansa shi ne yake cewa yusikumullahu fi auladi Allah ne muku wasiki dangane da abin da ya shafi wato 'ya'yanku da za ku bari ga yadda duke da kuka bari ga yadda ya kamata ta kasance bi zakar mutu habbi sosai ga dan da ga ƴaƴa maza wato suna da wato wato kaso biyu bisa ga kasan mata idan li zakar mutu habbi sosai maza suna da kaso biyu iri na mata idan mace ta samu uku to namiji zai samu nawa shida kun gane ko kenan maza suna da kaso biyu na mata fa in kunna nisa an fauka suna tsayi idan mutum ya mutu ya bar ɗaya guda biyu fauka suna tsayi malamai suka ce ba ana nufin sama da biyu ba zai fara daga biyu ne domin a rabon gado jami yana farawa ne da biyu duk inda ka ya ce wato ƴan uwa to daga biyu ɗaya aka yi ana nufin da yawa to daga biyu jami yana farawa daga biyu haka nan imam malik Allah ya kara masa yadda ko kuma Allah ya masa rahama shi dama a gurinsa jam'i yana farawa da shi yadda ake dalilin sa kuwa idan mutum biyu suka haɗu suka yi sallah za a ce sun yi jam'i to shi yasa kuma a yara ta wannan rabon gado a ƙur'anance duk yana nuna cewa biyu ne yake fara daga jini da Allah ya ce kawkar na zai yace la illa sallah take ce sama da amma malamai duka na tafsiri ba wanda ya ta ta saukar na tsayi ne daga biyu idan ƴaƴan da ya idan mutum ya mutu ya bai ƴaƴa biyu mata shi ne saukar na tsayi to ya gane su zai kasance da Allah ya ce falahun falahun na kun mata suna da biyu cikin uku na dukiyarsa mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa biyu mata babu wani yaro babu wani ɗafi kun gane ko a cikin ƴaƴa mata ne daga biyu zuwa sama to za a raba dukiyar ta gida uku biyu na waɗannan yaran mata ne daga biyu zuwa sama sai a raba musu kun gane ko wannan shine mataki na farko sai Allah ya ce wa in kanat wahidatan idan kuma ya guda ɗaya ya bari mun gane ko fala an nusu tana da rabin dukiyarsa mutum ne yana da dukiya da ya mutu a ƴaƴa ba shi da kowa sai mace ɗaya sai ɗaya guda mace to ƴan nan da guda tana da rabin dukiyarsa mun gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala an rashin wani abu wai ne kulli wani min masul iyayensa kuma shi wannan mamaci wani abu wai dangane da iyayensa guda biyu ne kulli wani kowane ɗaya daga cikin min huma sudus yana da ɗaya cikin shida na dukiya uba yana da ɗaya cikin shida na dukiya uwa yana da ɗaya cikin shida na dukiya yanzu da zai duki sai ya bar miliyan shida to uba yana da miliyan guda uwa tana da miliyan guda idan ya mace guda ɗaya ce tana da rabin nawa ne rabin miliyan shida miliyan uku kaga da yadda ya sauka miliyan guda ko to miliyan guda sai asaba ko akwai wanda ake ce ma asaba za mu zo bayani wannan dukkan kula miki gobe za mu dawo kan tafsirin ana saboda lokaci kun gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mimma taraka in kana lahu walad mun gane cikin abin da mamaci ya mutu ya bari idan ya kasance yana da ɗa idan idan ya kasance yana da ɗa haka iyayensa za su samu daga mutum ya mutu yana da ɗa to uwa tana da ɗaya cikin shida uba yana da ɗaya cikin shida amma idan babu ɗa ya Allah zai ce ba shi na fa in lam yakul lahu waladan idan ya kasance bai da ɗa kuma wa warithahu abwahu sai iyayensa suka gaje shi mutum ne ya mutu bai haihu ba ko kuma ya haihu babu ɗa to yanzu magadan ta dai uwa da uba ne to ga yadda gadon zai kasance kun gane ko fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu idan wato ya mutu ya bar wato ya mutu ya bar ya bar iyayen su kai ba shi da shi ne fa in lam yakul lahu walad idan ya kasance ba shi da shi wannan mamaci wa warithahu abawahu sai iyayen su suka gaje shi to fal ummi sulu yanzu uwa ta ƙara samu yanzu za a raba dukiyar gida uku uwa ta dauna ɗaya cikin uku da a raba dukiya shida ta ɗau ɗaya da a raba dukiya uku ta ɗau ɗaya wanne ba a raba uku ko to yanzu saboda babu ɗa sai a raba dukiya uku uwa ta ɗauna ɗaya to uwa nawa zai ɗauka eh biyu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wa tabu abwa wa ummi kullu haka yake liman ka sai ka ɗauki ƙa'idar da Allah ce lizzakari lissafin sosai tun da yanzu ba haka uwa ta ɗauki ɗaya cikin sauran din da zai rabuwa ba ne zai faɗi ba su ka faɗa ba ka hankalci wanda abu za mu yi bayani sai Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan kana da wuɗin wasu idan wannan mamaci da ya yana da ƴan uwa kun gane ko to falƙun bihi sudu na uwa ta samu samun ‘yan uwa kuma shi ma yana tasiri ga uwa amma in suka kai ni da mutum zai mutu sai ya zan to bai da ɗa bai da ‘yan uwa in ɗan uwa guda ɗaya ne ba zai tasiri a sauran uwa ba kun gane ko shi ne malaman fito suka kai uwa tana da tafsiru a kowane lokaci amma kun ga me yasa uba ‘yan uwa ba ma mai tasiri yanzu ba wannan tasirin kan uba zai koma domin idan mutum ya mutu ya bar ɗan uwa sun kai biyu kuma ga uwa ga uba to uwa za ta ɗau ɗaya cikin shida sauran biyar ɗin nan duka uba ne ya fashi su wannan ƴan uwan ai uba ne ya ɗauka da wani ko shi ne muka ce ya sun sha a babbar riga ko ba haka ba to yanzu biyar ɗin nan kuma uba ne zai fi gaba shi ne wa'in kana da wuɗin wato idan ya kasance yana da ɗan uwa farkon mai sudu to uba wato uwa za ta ɗauki ɗaya cikin shida min ba a yi wasiyyatin bayan wasiyya duka wannan za a yi bayan an fidda wasiyya kafin a raba gado za a fidda wasiyya za a fidda baki da ake bin san akwai wata zakka ta shekara goma duk da bai fitar duk da amsa in gane ko in akwai wani bakance alwashi da yayi sai an bi wannan in ya ce zai ya kan Allah kun na samu dama zan yanke shanu raba sadaka shahin farko shahin na abin duk da an fitar da wasiya an fitar da wato bashi mun gane ko an fitar da kuma duk abin da za a fitar na haƙƙi tun daga abin da za a yi shirya gawa a kai ta makwanci in sai an sai da kafani in sai an kawo motar da za ta kai shi makabarta sai da in a unguwa ko gwamnati ta ɗauki nauyin wannan amma duk wani abu da yake nauyi mun gane ko sai an fitar da shi na wannan wato haƙƙi na abin da ya shafi shirya gawa da kuma bashi da ake bin ya sa Allah ce min ba da wasiyyatin Musa da bayan wasiyya wasu shi mamaci yayi da yayi wasiyya da ita audaini ko kuma bashi sai Allah ce a ba uku iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a cikin su ba ku san wanda ya fi kusa da ya amfana da su ba kenan ku bar musu dukiya su gada wata kirkuwa wata kirkan da zai dinga suna da kai da kuma kasuwa ko ba ya dinga dinga suna da maka asa ko cikin wannan abin da ya gada ya maka wani wakati dilla da ya dinga kai maka kenan ka bari kowa ya samu ka bar dukiya ka ce da din ciki dan da zaka mutu dukkan rabar da dukiya wannan shi da Allah ya ce to la tuna yun aqrabu lakum nafa cikin babban wanda yake kusa da amfani da muku amfani ba faridatan min Allah shi dai abin da ya shafi dukiya na gado faridatan min Allah farilla ne wajibi ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato inna Allah lalle Allah kana aliman ya kasance masani ne tun can a kai kun gane ko ba a taba samun wani lokaci da Allah da sani ba inna Allah kana aliman hakima ya kasance masani ne kuma gwani da hikima duk abin da ya aza a nan to ya dace ya aza shi da yace a ba wa kowa ɗaya cikin ɗaya wato ɗaya cikin shida na dukiya ya yi hikima a ciki ka gane hikima ko ba ka gane ba Allah hakiman wani ne shi ya san abin da ya dace wannan ayoyi kawai mun fassara ne mun gane ko mun ɗan yi shimfiɗa ne gobe idan muka bi Allah ma ka shiga sai ka ƙara karanto mun zo da littattafai waɗanda suke bayani akan rabon gado iya babban rani bayani wanda ko da ba a fahimta ba sai a koma makaranta a karasa abin da muka faɗa na daidai akwai saura akwai sauran lokaci eh ok to shi ke akwai sauran lokaci mu je
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
na'am kamar yadda muka gabatar na ɗauka lokaci ya kai ai ba mu ce komai ba a wannan aya ko sababin nuzul ba mu faɗa ba za mu fara da sababin nuzul a imam ibn kasir ya kawo ruwaya dangane da wannan aya da girma ya kawo maganganu yace ha wa hadhihi al-aya ko kuma hadhihi al-aya karima wallati ba'daha wa ayatu allati hiya khatimatu hadhihi sura da aya wacce muka karanta a jiya للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هناك wannan aya ta farko kenan ko ita ce wacce take jiya makaranta da wannan aya yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhi al-unsayayn har zuwa ƙarshe bi kenan ko da ayar da take ita ce a ƙarshen wannan sura za mu zo mu karanta ta yastafuna ka kulillah yusikum fi salat kun gane ko waɗannan ayoyi guda uku imamu ibn kathir yace hiya ayatu ilmin fara'i waɗannan ayoyi guda su ne suka zo suka koyar da rabar gado duk ayoyin da za a karanta a rabar gado ba ta wuce waɗannan ayoyi guda sai saura ka kara da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba su zo a cikin wannan ayoyi ba da fatawarsa abai da maganganun sa da irin sai su sai na Ali bin Abi Talib da irin su abin nan kaji shi ibn Affan baya daga cikin mashuran malaman rabon gado za mu kawo su dai cikin sahabbai waɗanda sun yi shahara a kan rabon gado abin da nake so mu kawo ya kawo wasu sababin farkon wannan hadisin wato abdullahi bin umar allah ya kara masa رضي الله عنه ألا يقال رسول الله إذا حديث من حديث عن شيء إذا ترى أمام على حديث يسرى له فقال صلى الله عليه وسلم يسرى إلمنا إلم ولا أنت أنفسنا إلم بداره نفرقه إلم ولا أنت نرى بلغاره da kuma ilimi na sanin ayat ahka mun gane ko ayat muhtama ayoyi waɗanda za ka ga suna da wahalar fassara sai kun su maganganun malamai ka kai ruwa ka kai rana babu waɗanda suke gane tafsirin su sai manya-manyan malamai to wannan duk wanda ya gane irin wannan ilimi to ya yi ƙoƙari wato ya samu wato babban ilimi sannan da kuma ilimi na bangare wanda ya kasance wato an samu adalci a cikinsa ba a samu tawaya ba ba a samu zalunci a cikinsa ba kuma zala ya tsara za a tsara ya nuna wa'yan nan shi ne ilimi na hakika kun gane ko duk da hadisin bai inganta ba amma malamai suka ce ma'anar hadisin yana da kyau domin da kun gano yana da cikin ilimin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kokari ku koye shi domin yana da wahala kuma yana da cikin abin da zai tsace a cikin wannan al'umma har ya kasance mutum biyu za ta sa'ani a rasa wanda zai musu hukunci kun gane ko to ilimi wanda yake mai wahala mai kyau idan mutum ya sa niyya mai kyau kuma yana da alaƙa da lissafi sai kana da lissafiya wato lissafi sosai a cikinsa to za mu iya gaye gwargwado mu karanto abin da malamai suka yi maganganu a kai daga cikin rubuce-rubuce da aka yi akan wato ilimin mira akwai wannan littafi na almawari mun gane ko fi shari'a islamiyya في دور الكتاب والسنة لما كان مالني شيخ محمد علي الصابوني ونجسكو yana daga cikin wato yace Muhammad Ali Sabuni yana daga cikin malamai na jami'a wanda suke a kulliyar shari'a wa dirasat islamiyya bi Makkah al-Mukarrama kun ko a garin Makka malami ne na koyar da addinin musulunci shari'a musulunci a Makka kuma shi ne wannan littafin da muke amfani da shi na ayat kafin wata aya da take da hukunci shi ne wato ya yi cutar da shi to wannan littafin kuma yana shi ma in ka da jami'o'i da yawa za ka shi ne a ta karanta irin su jami'a ta musulunci ta fari da sauran jami'o'i duk ana amfani da shi sannan wannan kuma ga shi nan aljami aljami da hadith fi ilmin fara'id wal mawarith mun gane ko shi kuma na wani babban malami ne ɗaya daga cikin malaman malaman mu na ƙasar libya amma shi a ɓangaren dimash sha mun gane ko suriya mun gane ko ko mu ce sha ban san a dimash suriya ke ko a duniya to ita wannan kasa shi a san bangaren da yake tuzar yadda islamiyya tana da bangare da yawa tana da bangare a afirka tana da bangare a turai tana da bangare a asiya kun ga ko to bangaren da na sha da dimash suriya kenan shi wannan malami shi ne wato yake karantar da madasan iraq mudarris mudarrisul madrasa iraq fi kulliyar da'wat islamiyya far'i a dimash wato a bangare na ƙasar sham ƙasar ƙasar suriya to shi kuma shi ya rubuta wannan littafin kuma shi muke karantawa a can karatun mu da muke da jami'a shi aka karanta da mu dukkan waɗannan littattafan alhamdulillah na samu na karanta su kuma kowanne abu ɗaya yake baya ba sai da shi wannan ya ba da bayanai ya fada da zance ya buga maka misali dalla-dalla ko da gane abu zuwa ta kawo maka shi a sauƙaƙe za ka raba shi in gane ko shi ma ce Muhammad Ali Sabu ya yi kokari Allah ya masa rahama dukan su Allah ya gafarta musu waɗannan littattafai guda biyu suna da muhimmanci sannan akwai littattafai da yawa akwai irin su rahadiyya waƙe ne aka yi a cikin ilimin rabon gado shi ma ɗaliban ilimi ya kamata su karanta shi da sauran littattafai da aka yi bayani cikin littattafan mu na fikihu tun daga idiya littattafan mu na malikiya an yi bayani akan abin da shafi gado in dai ka samu nutsuwa ka samu malamin dole za ka ga ya karanta da kai ka samu abin abin da ka samu a ciki a lokaci ya yi ka dole sai gobe mu so ka ƙara maimaita mana wannan ayar mu karanta asbabun ko barwa ta musu asbabu mutum ba da ita wannan aya da yusufu Allah fi auladikum sannan kuma mu ƙara bayanai da zamu sannan kuma sai kuma mu shiga aya ta gaba duka da yanzu wannan kwanakin duka akan abin da shafi rabon gado ne zamu abin da muka faɗa na daidai Allah ya gamu lada wanda suka kuskure ko tun tuka harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته